إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka ‘yan wa masu kira za ku iya kira kai tsaye a lambobi kamar haka lamba ta airtel lamba 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 01 62 ko a lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana muwafaka. in za a kira a kokarin kau da rediyo a lokacin kira wanda su ne sai wanda zan fara wanda yan uwa kullum muna magana wanda zai yi san tambaye shi ya yi kokarin rubutowa ta hanyar message ko na salula wannan ko na hanyar whatsapp amma ta hanya ta awa mutum waya ya kamance a wadda nake akan ta wani ke cewa oshi ce ta ce akwai cikin 'yan uwan shi wanda alama suke ba wasu ɗaya ba ta ahe su ba amma 'yan uwan shi ne sai ta ce idan ya taimaka ma ɗaya a cikinsu ba ta yahe mishi ba yan uwa kwanaki na wannan bayani na masa'alar zumunci yan wa zumunta wani abu ce daban take da abokantaka aboki ne kake zaɓa ka zaɓa abokinka na tahiya abokin zama abokin rayuwa amma zamantakewa na zumunta Allah subhanahu wata'ala shi ne ke shirya ke gama zumunci ba a hannunka beki Allah subhanahu wata'ala ya ba zumunta wani abu mai muhimmancin gaske don warkon lamari Allah ya alƙawalin yanke alaƙa ga duk wanda yanke ta da azaba ta gobe kiyama tun daga duniya iya cin azabar da Allah ke bai jinkirin ta sai a lahira tun daga duniya za ka sakamakon yanke zamanta wanda ta gobe kiyama ƙetar sarari duwan bai sari zamanta bai wucewa lahiya da manzana ya magana ya bayanin cewa salama gobe kiyama Allah zai kawo zumunta da amana su tsaya gehi biyu na sarari duk wanda yake cin amana ko yanke zumunta bai wuce lahiya yan wa akan haka kenan zumunta wani abu ne Allah ya gama shi kuma ya umarni a cika shi a sadar da zumunta wannan umarni da manzo da Allah ya yi da manzon shi ya sa sanar magana sadar zumunta uwa ko uba ba su da haƙƙin su ce idan ka taimaka ma wani cikin danginsu misali babarka ta ce in ka taimaka wani dangin ubanka ta tsine maka a baka tsinuwa ai ta ce take Allah tsine mako to shi Allah ya san ba gaskiya bane ita ce mai matsala ma idan mata hankali ba ki ce ki yanki zumunta ki hana ɗanki ya taimaka ma zumun shi wannan ke kike cikin matsala tsinuwa miki ya saba ta kuma kanki to menene ruwa ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa duk wanda duk wanda ya tsine ma wani tsinuwa ba ta haɗuwa ƙasa tana zuwa shi idan tsinuwa ta je wanda ka tsine ma idan tsinuwar ba ta kamata ta haushi ba manzana ce wani tsinuwar za ta yi baya baya za ta yi baya baya ta komo ina ta komo kan wanda ya ta kenan ita wannan tsohon take da haɗarin tsinuwa ta hauta domin idan ta hana ka sadar da zumunci ka taimaka ma ɗan ubanka misali ko ɗan uwan ubanka ita ce take cikin hushin Allah don za ta nemi yanke zumunci a mata nasiha idan tana ji na alwa ko mata masu irin wannan halin ki hana ɗanki ya taimaka ma ɗan uban shi ko ya taimaka dangin uban shi heke to wallahi kina cikin haɗari kina cikin haɗarin yanke zumunta ki san da haka ke kuma Allah na jiran idan ki tuba kai kuma nasiha ga ɗan kai ɗan kakka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ai da ga uwaye Allah ya umarni annabi ya magana cewa in mata'atu fil ma'ruf ana da'a ga uwaye cikin abin alkhairi ba da'a ga uwaye cikin saba ma Allah kenan kakka mata biyayya ka taimaka ma danginka yan ubanka ne yan uwanka ne uba kai ko da yan uwa da ko sa matsala wani lokaci yan uwa cikin rayuwar mutanen kurin he ta bata da danginta he ta hana wani kawai wanda ya taimaka ma wani bala a yi sa'a ɗiyanta masu hali ne he ta hana su taimaka ma ɗan wanda na ciki kudin sun bata ɗan wa duk wanda wannan halin ya shiga wannan halin ma'ayinka ya hana ka taimaka ma danginka ɗan uwan shi ne ɗan uwanka na ɓangare kakka mai ɗa'a illa inda wani ka sa mai nasiha shi ke cikin matsala ka kewaya ka ba su ka kewaya ka taimaka musu ko da ta lalle kake gaban da na kusa mata mata kai gaban da kiri kiri haka tunda bata gane ba ka kewaya ka sunna musu ko da ta gano ta ma tsinuwa tsinuwa bata hanka bakin da ta ce Allah tsine mako to shi Allah ya san waye tsino ta kama dan haka ɗan wakar samu ko bangaren uba ma ko da baban kai ne ya hana ka taimaka ma wani a cikin dangin shi ko cikin dangin uwarka bai da wannan haƙƙin uwaye ba su da haƙƙin yan uwa yanki zumunta dan zumuntar ba su suka je kasuwa suka sayo ko a kan kaza mun sayo zumuntar mu kamata wannan yan uwanmu ne ba wanda ya zaɓi zumunta Allah ya gama kanshi wani kun bai yanke ta wannan bayanin gaskiya iya cikin al'umma ta yau rayuwa ta yau mutane suka shiga irin shigula kurin ga wani uba ko wata uwa ta shigaba ta hana kurin wani aikin alkhairi ko ɗanta ne tana ji bala ka sa ɗan mai hali ne ko ɗiyanta masu hali kurin ta ce la ka ku taimaka mawa ne ko uban ya ce ka taimaka mawa ne yan wa a takaice duk wanda ya ce kakka taimaka ma danginka yan ubanka ne bangaren uwarka ne wane ne kakka mai da'a mushi da'a saban Allah ne a rashin mai da'a ne Allah zai tsine maka amma ko da ta tsine maka bayan ka alkhairi ta tsino ba ta kama ka wallahi ana tsoron tsino ta koma kanta in uba ne haka da ka ‘yan wani hata a gane masa'alar zumunci Allah ke haɗa shi ba wani ya tsara shi ba kuma a yi uwa ko uba ba mai haƙƙin yanke zumunci in shi ya yanke kai kaka shi an kuma ka shi duk za ku tura gaba da ku gama gidan wuta abinda ba su kenan shi na kaɗarin ba a masa ɗa'a illa kullum saboda kyakkyawar zamantakewa ka mai hikima ka kewaya ka sunna musu kuma min sa kun ga wani na muku wannan alkhairin kan goya kowa dan gudun dan iyaka mutum ka halakar da shi shi ne kuma shirke nan gurin wanda ka ba alkhairin dan gudun irin aje abin sai matsala wani kaga wannan na taimaka ma tsakani ga Allah kaga ya mu kowa shikenan Allah sa an gane ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wannan ba Allah ne ke tambaya ga tamala yana cewa kamar a cikin sallah ne cikin sahu sai ya zamanto na gaba da shi wani kwari ya hau kanshi sai ya ƙetara haka don ya hudda mashi kalkaɗa mashi waya matsayin sallar shi
to shi dai a takaice kwari in misali kwari ne irin su kunama kwari mai cutarwa wannan ka taimaka wannan dan aikin kaɗan da kai bai bata sallah amma idan haka ba mai cutar ba ba gamin ka taɓa shi hedi in kwari ne mai cutarwa wannan kana ka taimako kuma ba ka kibla ba kai dan aiki wannan karamin ba sallah ba sallah na'am to sai shi kuma wani yake cewa kamar wannan yanayin namu da muke ciki na damuna ya zo masallaci su kuma sun gama sallah sun yi magariba za su yi isha'i shi kuma bai yi magariba ba har sun yi raka ɗaya da ya zo hebisu da niyyar magariba su kuma suna isha'i wai da aka kare sallah sai wai sallah shi ta yi
to shi an samu cikin sahabbai da ku anas bin malik anas bin malik aikace haka ta wakana gare shi kenan ga wannan akwai abu darda ya shigo da mace daidai sallar isha biyu mun garba ba dun sai kan haka bale kai da baka matsala dama uku ka samu gaskiyar magana ukun ka ma'ana sallar ta magarba ta yi kamar ka zalaka ta kullum Allah ne ta kowa ka ne shi ne da kai ta magarba ta ka sallar ka ta yi tashi ta liman ta isha ta yi akwai a fiqhu balle bangaren masaba ta malikiya wasu na ga cewa he in sallah ta zo daya to wannan maganar cewa da mamu da liman sai sallah ta zo daya wata fa'inta ce ba ta saba ma nassar hadisai da dama ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam misali annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi sallah misali ta sallar salatul khawf yayi farilla ya kare da wasu jama'a kuma ya zo ta biyu matsayin nafila da wasu jama'a ga mu'adh bin jabal radiyallahu anhu yayi sallah ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha ta farilla kuma dama haka ma ke heje ungosu shi nafila ce su kuma farilla ce kuma annabi kuma ya san da haka ba taba hana ba kaga nan manzo Allah tabbatar sahabbai sun aikata a aikin sahabbai gaskiya ya ture magana sai da liman da mamu sallah ta zo iri daya akan wannan kuma ga sahabi a aikace Abu Darda haka yazo yayi ana isha bai magarba ba yazo ya bi su kenan kan haka ko da wani ce maka sallah ba ta yi ba a ce mishi wannan fa'inta ce ra'ayin wani malami ne kuma Allah saka mai yari mana Allah gawarta mishi amma manzon Allah ya tabbatar da sahabbai a aikace sun yi haka ta haka kenan kaka damu kurin sallaka ta magaraba ta yi magana ta ishe ta yi illa anan ana ana ga dazo neman tambaya ko kusan ko tace ba ya mu wannan tambaye an yi sallah irin wannan jami'i ne aka yi na ka samu magana da Allah sa mu matsalar wannan jam'i aka yi na magarba da isha shi ya zo ya samu raka uku da ya samu raka uku to wai anan zai tashi ya kawo shi ma jam'i na biyu ɗan wa wannan mas'ala asalin meye manuwar jam'i da ake bukata ka kawo bukatar ne ana gudun mutane saboda jam'i sallah haɗa sallah kadda sallah ta jama'a ta bar mutum an haka watse ba za a dawo ba saboda hukuncin sai aka ba ku dama ku gama sallah kayan ku watse ruwa zai watsa ku iska ce me dai sai yana da watsa ku to yanzu idan kai ka zo misali kai sallah kai daya an kare jami'i gaba daya kai sai aka samu isha ta karshe to jami'i me za kai tunda baka bukata kai kai dai ne ba jami'i mutum shi dai bai jami'i a irin wannan da kenan dama dama a masallaci aka da ba gida ba kenan kai yanzu a nan a masallacin ma baka da dama tunda an kare sallah jamin da kake dake hawa aka yi jami da shi kai ya wuce ka an kare an kare zuka kare magaraba ba isha ba tar jami kenan kana kai koma gidanka ka yi jira a hankali lokaci in yayi sai ka sallaka ta isha wannan shine asalin magana in dai ba dalili daban ba zai kawo maka na yin jami wata bukata daban in dai na masallaci ne ga sababin shi gudun a watsi ne ko mu haduwa ta yi wahala ta jami'i to zan ma kai a masallacin ba ba jami'i to kenan wani ka gida kai lokacin in ya kai ka hanka wannan shine fatawa kan haka kuma san karin bayani samun fiƙe suna na sayyid sabiq ko na abu malik sai zai ga bayani insha Allah na'am to sai wani shi ma yake tambaya cewa wai sallah ce kamar a wurin da suke hira da lokacin sallah sai suka ja tabarma aka ce ai sallah sai ya ce a bai kamata a yi sallah anan ba saboda wuri ne wanda yake ake hira wasu suna kale kale ma bai kamata a yi sallah anan ba bara a je masallaci a yi sallah sai wani ya ce mai a wuri bai ya ɓaci kawai guri kawai an aka yi sallah kawai yayi shine ke nema a aure musu to shi gaskiyar magana saboda ba addini muhimmanci ya ce wurin ana kale kale ana modi wurin da ake ake kabira saban Allah kuma zuwa da sallah wurin gaskiya akwai rashin ladabi ga musulunci ba wuri bane na na abu akwai gaskiya wasa da addini kuma ko ba wannan ba ga masallaci akwai sabana illa komi ba wani dalilin uzurin komi a yanzu a su sallah ana in dai ba uzurin ana komi a masallacin wannan kurin lazim ku ta yi masallaci ina ka kira sallah ko kira ku yi sallah hidda akwai ta darura daban amma wurin kuma da wurin kale kale wurin modi wurin sallah kuma a ba dan uwa ma'ana ku na la ce mu azum sha'irullah ko mun taqala mun taqala mun taqala qulub mutum kware mu imani ga girma ana akwai girma addinin Allah Allah ya kira mu girma addinin Allah sha'irud din sha'irullah wannan shine ya za ga zo kuma wurin modi kuma kuma zuwa sallah wurin kai tsaye kuma na ga masallaci ha ba dan wabe da ce gaskiya
na'am to sai wani shi ma yake tambaya game da kamar wannan zamanin da muke ciki na kamar shibka yace kamar idan mutum suka yi masanyar dawa da hatsi tiya biyar biyar babu komi ba laihi wannan ya ce ba shi tiya guda iri tiya biyar na hatsi ya ba da dawa tiya biyar in aka yi hakanan ba laihi
to yanzu baka gaba ake ba mutum ka ba ɗan najeriya jika guda baka naira dubu naira ɗari shida me yasa annabi sallallahu alaihi ya magana cewa idan jinsin abu ya saba a jinsi guda ne ba a tafi amma idan ba ɗaya ba ne ba wake da hatsi dawa da shinkafa misali kana iya ba ni tiya guda in baka tiya goma kaban dawa tiya ɗaya in baka tiya goma wannan idan muka amince kowa da ba da komi abu iri ɗaya ne shi ne aka hana a yi musanya misali a ce misali wannan hatsi ne zango da ba zango ba da wane ne wani ina na kano jawa dawa ta hausa da dawa wannan ijin jawa da horar dawa wanda suke iri da shi da ake magana an tafadul bambanci wani ya kai wani amma idan ba iri ɗaya ne ba dawa da hatsi dawa da shinkawa hatsi da dawa duk wannan ya halitta ko na kuka yi ba lahi ba da wallawa alam na'am to sai wani shi ma yake tambaya cewa game da azumi na nafila yace an hana azumi ranar juma'a da subdu ya ce wai kamar idan mutum zai yi azumin annabi dawo da alaihissalam na yau ka yi gobe ka ka bari to wai in ya faɗo sirdin da juma'ar wai ya ce za ka fasa su ne ko kuwa za to yan wannan yana kan wani rikici ne daban wanda yawa ya cikin shi ne ya san da shi dama yan wa masa'ala ce a wajen malamai ta magabata har yanzu masa'alar azumin sudu ne mai matsala da ita juma'a bata matsala mai rashin matsalar juma'a ita juma'a ba wani saɓani tsakanin malamai gabata da na da na yanzu idan azumi ya zamanto mai dalili ne irin misali na sitta shawwal ko na muharram ko na zamace na ashura kai ko tasowa irin da azumi masu na misali na arafa kai wannan irin azumi masu dalili in suka hado ko masu yin shaku sha hudu in yi hado juma'a na iya ita juma'a ita kaɗai ce annabi hana keɓanta da azumi don juma'a annabi sallallahu ya hana a keɓance juma'a ita kadai da azumi kina ma azumi mai dalili ko kayan ko kayan juma'a wani ana yi mai matsala subudu ce take da matsala tun malamai da har na yanzu misali ruwayar da take cewa la tasumu yawma sabti illa fimtum da alaikum wa illam jid ahlukum illa liha inam falimadukum da jama'an ruwayar cewa kakku azumi ranar subdu sai abin da yake farilla ne haikaca ko da ɗayan ku bai samu abin da zai ci ba don da ya karya azumin ko da iccen inabi ya samu iccen mai tamana don da ya karya azumin na sabdu karkashin wannan ne malamai ke kai da kawa don mai dalili ne ko wanka ya kayan shi wasu na a inda ba farilla ba su kaman a irin su saminu malamai da suna ga cewa sai in kenan inda mai dalili ana iya misali na arfa sauransu kamar albani rahimahullah karshen bayanin shi iyakan ciyakurin wannan lafazin da ya zo matuƙa ruwa ta tabar da kuma saɓanin kan ruwa ingancinta to matuƙa mun tabbatar da ruwa ta inganta kenan matuƙa ba farilla ba ne ba kurin kabar shi masu wannan fahimta cewa ba farilla ba ne ba kenan ko na annabi dauda in suru ta zai tsallake shi kenan shi ne magana kenan ya tsallake ta wannan shi ne magana kan haka kuma wallahu alam na'am malam sai wani shi ma yake tambaya game da cewa wai akwai waɗansu mutane wanda ake cewa suna son Allah amma Allah baya san su shi ne ke a bayyana musu
suna son Allah Allah bai ayin waya hudi a'a
ta mun san su ba inda hacce su wayin hayan hudi eh hudi wani mutane na hudi balle san ne san su ba to sai wani ba Allah shi dai har daga sai san Allah ne dai wani hudi ne ba san su ba sai wani ba Allah ya ce idan aka ba mutum sabo aihuwa illa yan wa abu ne wannan kowa ce a bude kana iya mutum ya so Allah Allah hudi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Allah ka shar'in su soyayya ta gaskiya ga ya Allah Allah ba na bashi umarni ga gaya musu in dai har kuna son Allah ku kuna son Allah ko to ga sharaɗin da Allah zai so fattabi'uni kuma annabi da'a asalama kinan wa annabi da'a shine sharadin yuhibbukumullah sai Allah soka kinan wanda koda mutun ya san Allah bai ya manzo Allah da'a bai mai biyayya Allah bai san shi nan shine kinan hadarin bid'a ko dan bid'a wanda bai wa manzo Allah da'a iya bin ra'ayin shi ra'ayi ke bi ba sunna ke bi ba wannan shine aka samu matsala kenan anan duk wanda koya da awsa da Allah maka wadi in har daga kana san Allah to ga hanya ga sharadi Allah sa kuma wanda sun Qur'ani Allah ta sharaɗin samun soyayya shi bin manzan bin wa na fada wannan yawa shine amsar duk wanda bai ma na fada to Allah bai san shi sharaɗi ne san Allah sai ka so sai ka ba abin da annabi shi ke so don nasu Qur'ani qul in kuntum tuhibbuna Allah gaya musu in har kuna san Allah fattabi'uni kubini yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku kaga fa kuma kuma ga ta musulbanku kenan kaga anan shine sharadin Qur'ani da Allah wadi mai san san soyayya Allah ya yi ɗa'a ga annabin da ya ako sallasa ina ganin amsa za su haka nan to sai wani shi ma ke tambaya game da ya ce idan aka yi wa mutum sabuwar aihuwa ya ce wai me ya kamata ya wa jariri
to abin abin da ya tabbata a sunna abin da ya inganta an wa akwai mas'alar da ta shahar zamu ce na magana kiran sallah kunnan dama ikama kunnan hagu to wannan bangaren ruwaya isnadi babu wanda ya tabbata daga adam daga manzon Allah ko sallallahu bangaren ruwa ba tabbata sai ba ruwa tabbata daga haka to duk da abinda wasu kuma ke yi a wannan za su ce kora uku an kawo da an rada mai suna wai zai rada zai ma yaro rada a kunne wai ga mai sunan shi duk wannan surkullan ne ma'ana wasa da hankalin mutane ne ba wani da aka shar'anta ka zo kai wa yaro magana a kunne sunan kawa ne dai ne ake ba a shari'a zo ba kuri da suke kunnan a ce ya an bashi kudin sunan kwana uku har an zo wajen sunan bakwai ma ce ina wanda ya sunan kwana uku shi ma kudin shi daban sai an ware mai da kudin shi da naman shi a cikin rago akwai abin da aka yanke na mai sunan kwana uku dogon sai alaƙa suke ta karwata karwata ce suke ake karwata da mai sunan kwana uku ko wajen suna ka al'ada a gargajiya ya an hudda karwata ta mai sunan kwana uku da kudin shi na musamman to duk wani yan wace da addini ne babu shi addinin Allah kurin al'ada ce kamar da addini amma ka bada ba su ma shari'a kurin a takaice abin da yake sunna tabbatatta kan samun yaro yin tahorko a mai taniki annabi sallallahu alaihi ya tabbata daga a yaro ana kai mai ya tamna dabino yaron ya fara lasar wannan ruwan dabino a tamna dabino wannan ruwan dabino a sa halshe a bakin yaro illa na kullum muna nasihar wanda zai ma yaro wannan abin kun san a sunna akwai mas'ala da ba da mahimmanci ga asuwaki kurkurar baki goge baki tunan mutane da yawa ga al'adun mutane wasu mutane wasu ma sai su malamai ne amma ba ruwansu da bakinsu ka sha kuka ko kubewa ka ci goro ka ci aya gajan gajan bakin mutum babu wanki ko daya akwai nawan biyu mai asawaki ba kaga irin wannan bai kamata ba ka ɗauko ɗan ka meka ya tamna mashi wannan dabi domin zai samu yaro baka teri tun da yaro har da guba me ko sai yaro me zai sami guba ya har lasa goma me ka bakin ya tsami kaga na hadari ne gaskiya magana kenan ba wani ba sai malam ba kuma uwar tana iya yi sa ta niki ba wanda kake neman albarka bace ta wani annabi yara yana neman albarka shi amma malami bakin shi addu'a kuma akwai na iya ta idan aka yi wani yaron uwa ya zamanto in ta iya da dabinanta bakinta a wanke da ma sani ko kai uban ka wanke bakin ka ka goge bakin ka ma ba goge ba kai asawaki ka tamna dabino ka lasa ma yaro mi halshen ka da ruwan dabino ya fara zaka iya lasa zaka iya kama iya lasa yaro lasa yake ya fara shan wannan ruwan dabino a cikin shi shi ne sunnan farko za a ma yaro wannan uwa tana yi uba na yi kuma ita kuma addu'a yan uwa bukanci qur'ani kissa ta maryam alayhi salam uwa maryam uwata ta heta ina abu mai kai tsaye tana aihuwa ta mata addu'a ya Allah ina neman tsarinka ina zuwa bika zulata ina neman Allah ka kare min wannan diyatawa da ita zulata ka kare su daga shedani abin jewa nasu ƙur'ani aka ba mu labarinta yadda Allah ya amshi wannan addu'a tata ya kare ta hatta ɗanta annabi ke ba labarin cewa sallallahu alaihi wasallam duk ɗan da za a yi a duniya sai shi ɗan ya soke shi a cibiya yace ban da Maryam da ɗanta Isa ɗan Maryam Allah ya kare su addu'a ruwa ce zaka yi uwa addu'a da uwa da uba tun da ɗaya yaron ku kuma yi addu'a ta alkhairi duk abin da kuke nema ɗan ku zama a duniya na alkhairi kuma yi addu'a ba keɓancewa addu'a kaza dan babu ruwa ta tabbata a ce manzan Allah ne yake karanta ta ko a karanta ta a wajen aihuwa hidda duk addu'a ta alkhairi ta albarka za ku ma yaron ku addu'a hatta ta wannan barka lafiyar wuya kauna ba annabi cikin magawata suka suke wadanta ba bane ba babu nasin ruwaya da annabi ya ce ga yadda kaza zai kina addu'a ta alkhairi za a ma yaro uwa ta yi uba ya yi haka a sunna dole ka ba labarin Allah ya baka aihuwa zai maka addu'a barakallahu fi mahmulaka wa zukata ulaka ashudu wa tabirahu zuwa dai karshen addu'a da ake kamar ayi ma addu'a da addu'a da ta ko barakallahu ma da isa addu'a ta alkhairi ku ba ku kibance addu'a kaza kenan tun daga nan yaro ya samu addu'a annan ka mai ka dauko dan kuma da addu'a da manzana ta annabi Ibrahim yake ma diye shi ta kuma da kullun ce amma ta nan za a fara ta addu'a ta kare yaro daga wata kandun baka wasu aljannu wasu waye da abun mugun abu za ka ma yaro u'iduka bi kalimatin lahi tamat min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama wannan namiji kenan u'iduka bi kalimatin lahi tamat min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama wannan idan namiji in mace ce u'iduki kurin bambancin farkon ne namiji u'iduka mace u'iduki ki ne da ka namiji ka mace ki u'iduka namiji mace u'iduki sauran duk ɗaya ne kenan u'iduka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama illa na ayi hankali wajen hama kace hama hama ma ma ma kenan zamu ce kaman ka tsaya da hakuri da rimi ta kuri ce asali ka tsaya da ta kuri da mi hau ba da mi ta ma ha ma haka za ka tsaya ɗan masu abin turanci ka sa m h a alafan m h alafan kenan ka sa ma m a h alafan ma aji ma m a h alafan ta ƙarshe wannan shine kenan kenan shi wajen ta ma da hama zan maimaita u'iduka in mun namiji ne mace ce wa iduki sauran da ɗaya ne kinan wa iduki bi kalimatin lahi ta mati min kulle shaitani wa hama wa min kulle ainihin lama wannan ka ba ka nemi kariya a wajen Allah subhanahu wataala ya kare ma yaranka daga dukkan wani shaidani daga dukkan wani ido mai guba daga dukkan wani kwari mai dahi a cikin kenan ta ba yaro kariya tutar gaba daya wannan kuma daga nan ita wannan kullum iya bukata amma yaro ta duk mai iya iyaye musu wannan abin na kariya ga ɗiyanka to bayan wannan a sunna babu wani abu da ya zo a sunna tabbatatta hatta da suke kasuwan kwana uku me za su zaka tambaye su akwai ruwa jabir shi abin da yake da kurin abin da yake ma abu su iya kawowa dan da kurin so kullun an kare al'ada abin da aka samu jabir bin abdullah iya ambata sunan yaro rai kwana uku in da ma tabbata to kadara ma tabbata nan ba irin da ita zo a suna wani a kurin kamar ka sunan yaro na wani kurin ɗan wani ta sa sunan wani magabata kurin ka ce sunan yaro na wani shi ne kurin ake bukata hatta na to annabi sallallahu alaihi ya ba mu dama abin da ya tabbata a sunna yana ambatar sunan yaro ra'ayuwa shi ma yafi yawa da ɗiyan da ya da ɗiyan mafi yawan sabai ya ambata sunan ra'ayuwa amma ya tabbata ya ambata sunan wasu rasati kenan sa suna kana da zaɓi ko ra'ayuwa yaro ka ce sunan yaro na wani ko ku hirar sati sunan yaro na wani wannan ba matsala komi a kan shi abu na rasati abin da yake sati idan namiji ne ya tabbata a sunna in namiji ne inda hali inda hali rago biyu hau kanka za ka yanka in mace ce rago guda haka ya tabbata a sunna inda hali wa ba hali kuma za a yi kenan wannan shine he abin da ake rasati kun bayan ka rago ana so a aski a aske gashi nan malamai kan samu saɓani na mace cewa ita an sake namiji kaza nan kamar albani mun iya cewa babu wata hujja ta ware mace annabi ba inda zaka bar waya annabi ya ware ka waya mata kun yaro ta gulam kun ta yaro gaba daya bi ware ba na magana mace ko namiji hadisin da yazo kuma ba samu ruwa tabbatar manzo Allah ya baiwa a ce baiwa mata kun ta yaro kenan a aske gashin yaro aka aske gashin yaro za a samu masu a masu zinariya ko azurwa su suke da mai auna abu karami sai a auna wannan gashin a ga garam nawa yayi to wannan garamkin da gashin yayi ya ba da azurwa ko kudin misali a tambaya nawa ne kudin garamkin azurwa aka ce misali gashin yaro ya yaunin garam uku ya tambaya nawa ne kudin garam uku na azurwa ya ka tambaye su ya ka sadaka wannan kudin shikenan wannan shine kadai ya zo bayanin a sunna sauran bayani kuma naku ne Allah taimake mu malam sai wannan yake tambaya a game da sallar gawa idan mutum aka aka aka riga ya shi imana aka yi ta yi sai ana aka ta kabarori ya zo daga baya zama musu bugi wai sai ya maido wannan kabarorin koko wannan a cikin kaman sai sana na ban malik ya kawo na masalar babu akwai magabata ta lokacin sahabbai akwai masu ganin in ka zo za ka rama kabarorin amma ba haɗa ka da gwar kiran kabara misali hudu ce ka samu ɗaya ko biyu kudu an salama kana da kabar Allah ku bai ka tsaka da wayan kun ya wuce wasu na ga cewa kurin abin da ka samu za ka yi kun ya wuce wanda abin da mai saɓani illa ka yi kabarorin shi ga salama shi ya yi wuta daga matsala.
na'am game da wannan addu'o'in nan da kabara yanzu wani yake tambaya wai mutum biyu ne za a yi musu
shi maganar wannan addu'a lafazin addu'ar misali asali annabi yana ma Hassan da Hussein adda da yake mai abin lafazin da yake cewa u'idukuma kaji in namiji ne guda u'iduka mace u'iduki su biyu caki u'idukuma bi kalimatin lahi tamat min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama haka ke man Hassan da Hussein annabi sallallahu alaihi wasallam kuma na addu'a tun annabi Ibrahim yake ma diyin shi annabi ismail da annabi ishaq kenan in bi ne uizukuma in kuma da yawa ne uizukum bi kalimatin lahi tamat min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lam uizukum nan da yawa ne maza da mata maza ne kadai uizukum idan wa mata ne gangariya gare ka uizukunna bi kalimatin lahi tamat min kulli shaytanin wa hama wa min kulli ainin lama wanda mata kenan su sun wuce biyu amma da maza da mata in biyun duk ɗaya ne wai zukuma ne maza da mata ina mata an gane wallahu alam na'am to sai wani dan uwa shi kuma yake tambaya cewa ina hukuncin mutanen da in aka zo mukwantai kayan a kawo gawa suke hira har suna tabawa a makwantai kayan a kawo gawa to wannan kurin gafala ce gafala ce kamata wani faɗakar da su a makwance kuke shi ne abin yankunan a mutum kasa yakan gafala shi ɗan ya manta da kai da abin da ya kawo ka kaga makwance wurin samu wurin wasuwa ne wurin tashin hankali ne wurin tana tun lahira ne ba wurin wasa bane ba ana gaggaba dariya na tabawa ka akwai matsala gaskiya wanda mun kanta na ruwaya ta umar bin khattab radiyallahu anhu ya zo makwance suka ya haushi kuka suka ce ya khalifa yanzu an yi magana wuta da aljanna ba kai kuka haka ba kana kuka yanzu a kama kwantai ya ce wallahi ya ce abin da ya sa bai taɓa ganin wani abin hirgitarwa mai tada hankali kamar kabari don shi ne kabari shi ne horokon masabakaiya daga cikin masabakayyar lahira shi ne abin da ya tsoro tanawa ya ce daga kabari ne idan mutum ya tsira shi kenan amma idan nan taɓa ce an shiga mugun hali ba ka yin kiyama tashi kuma san abin zai ba ko daga baka samu ceto dai ka je ceto kin ka mutu ka zama cikin matsala shi sa ka makwantai wurin astuwa ne ta matsala har kuma hana zuwa ziyarar kabari gurin abu masaba ta kabara amma daga baya ce ko kai ziyarar kabari zuwa kabari iya tana maka lahira kenan kaga bai dace ba a ce mutumin da ya je wajen wa'azi wajen wasuwa har ci iya ta iya dariya ta ba hannu kasa bai dace in ka ka gano kamar ka dan ji hankalin ka tambayi wani kuna makwantai makwantai kuke wani iyawa ya gane latinki amin to sai tambayar shi ta gaba shi kuma yana cewa wai akwai lokacin da aka kayyade na cewa kamar yarinya karama sai ta kai lokaci kaza ta kwana za a fara yi mata kwalliya kamar sa mata wani kwalliya ne a'a wayin kwalliya ga yaro ba magana ba magana lokaci ga yarinya ba lokaci shara ta kaide bai ta ga shara da zaman da mata kwalliya sai ma a ce in ta girma ne ma za a ce ka amma ka ta hoto da ita amma za karama babu sai musamman shi kaide ba ta magana kwalliya gaskiya bai cikin wani abu da ba
to malla wannan wani taruwa ce take tambayar cewa wai ita suna zaune da mijinta sun sami yara biyu to Allah bai musu rayuwa ba duka rasuwa suka yi to sai yanzu wai sai ya ce mata ko ta aihu da shi ko ka ta aihu da shi da ɗai ta je ta samu wani ta kwanta da shi su aihu shi ne take tambaya wai ina matsayin wannan rage nata to shi dai wannan kalamomi ne marasa kyau rukun ba musa'uliya babu rintabu babu musa'uliya a mai hudu wannan kalma ne ya tabbata abin zama ta shawara kunan wannan rigima ki gama waliyan ki ga musu halin da ake ciki man kina tambayar magana sakin armi a ciki babu sakin armi illahi an tambaye mijin me yake ni duk da akwai sakarci a magana inda yayi ta akwai magana ta banza mara fa'ida a kanta mace bata armi an sake ta kenan ka sake ta ne shikenan a tambaye shi bayani kuma dai wanda ya nuna abubuwan har kai ka irin wannan halin to ina miki shawara ki gama uwayenki kuma ki gama waliyanki a zo a zamana a san mahuta kan wannan armina ku ci gaba za a yi me za a yi sai yanke hukunci Allah Allah baki mota
sai wanda ke tambaya wai ina hukuncin sayan kaya a aji ya yi tsada daga baya sai na
shi yan wa matsala inda take wakana ɓoye kaya ana bukata ki hudda wa sai mugun shine matsala amma misali ka sai kaya misali yanzu akwai misali lokacin da ka sai wani abu ba buƙatar maka hudu kasuwa ba sai ya zo ba bai daraja ya yi kace kace amma ya kasa ya ka ajiye aka fara buƙatar shi yanzu ka ce wata riba ka gari ka ci riba ka sai da ba laifi ne ba amma yadda ake a sai a ɓoye ana buƙata misali kaga ana buƙatar ana abu ana misali a Nijar babu ya yi an ka a Najeriya kuna ku a mangaza a ɓoye ya an sha an ci uwa wuya daga baya can daga baya kowa ya hau abin ya tsada ka hudu wanda kai ka san ba da jami'a bai halitta shi na ce itikar kin da ake haramtawa ka ɓoye abu ana buƙatar yudowa ya sha wahala wannan bai dace bai halitta gaskiya ka nima albarka kuranta abu sai annabi ke addu'a ga mai zawwa mai zuwa ya kawo ya saida bai ɓoye ba annabi ke mai addu'a ta albarka eh
mana akwai masu burabe suka ce suna bukatar an gasa to duka masu examen gaba da Allah ta kawo Allah kabin cikin sauki Allah ya kawo nasara kuma kawo albarka cikin abin da ka samu to sai wanda yake tambaye cewa wai mutum iya iya ma wani maholki wai kamar in ya ga wani abu in ya gan shi a cikin maholki a wani hali wai wannan ke iya iya tasiri
yawa yan uwa kamar da muka bayani kan masalatan maholki lalle annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ya bayyana maholki ya kuma ya fasara maholki to ganin shi manzo ne na Allah subhanahu wataala kuma mulki yana da alaka wani abu na gaibu yana da alaka da gaibu dan aka samu wasu cikin magabata suka yin fasara mulki neman katarin kaza kaza ne a dace wani kuma a kuskure na kan misali anan misali guda anan cikin sahih bukhari ne sauran wurare dai annabi sallallahu alaihi wasallam iya raye abubakar siddiq radiyallahu anhu wajen shi wani ya zo ya mulki annabi kamar sa masa fasara sai abubakar ya rasulullah ka bar ni amma wannan bawan Allah fasara annabi ta kamishi ya shiga bayani da kaga gilgije kaza ya zubo da gilgijen kaza da ya kare bayan kaf sai manzo da cewa Abubakar asabta ba'dan wa qata'ta ba'da ka samu wani baka samu wani ba kaga nan Abubakar Siddiq ina nabi ya rayi to wannan naga kai a yanzu shi yasa babu kat kanshi shi yasa hanya mai yiciya tunda babu kat kanshi haka je ka tada mu wani hankali abin da ba shi ba kurin kai ma ba ka taba ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin mulki hanya mai mai sauki ga al'umma ga al'umma al'umma shi kai cewa idan mutum ya mulki na wurin ciki na alkhairi na bushara babu lai ka hodi kuma ka gaya mutumin abin fata Allah ya tabbatar da abu babu kan ka gaya musu yanka an ta bada ka gaya musu yanka kai ba ka gaya wanda ga mulkin amma ka ga mulkin cikin wata matsala ko kan ga cikin wani tashin hankali manzala ce ka gaya ma kowa in ka tashi ka yi tohi su uku bangaren ka nagum ka karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash to dan wa idan mun annabi sallallahu yayi magana kai ma naka da ka ga mugun abu kaka ga mu kowa ka yi ta'awuzi su uku bangaren ka nagum in ka tashi yace in ma me bai cutar da kai to ina ga wani kurin gaje ka tada mai hankali ka gashi a cikin mugun hali ka tada mai hankali ba gara ba ba kai ma an wani ganin cikin mugun hali to ka yi ta'awuzi su uku ka towa su uku kurin Allah kare shi daga sharri kurin kan ma gaya mishi a banza ka tada mai hankali amma alkhairi ne mai kyau yana gaya mutum ka gan cikin wani hali wani bushara ce yana nuna cewa akwai bushara mun bushara ce wannan mulki na bushara Allah tabbatar da abu alkhairi ne shine kun haka nan
malam wannan yake tambaye cewa wai niyyar azumin nafila kamar wannan na sita shawar kinnan wai ya ake yin ta kuma wai kuma yake cewa wai sai an kwana da niyyar kuka
to shi yan wa masala ta na kan hada da masu kira lambar da aka bada lamba ci biyu ta yarda ta move ta yarda ce mai 96 99 a eh haka ne 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 0 sosai na ga lokacin ma biyan da masu sauran a takaice dai wannan tambayar ta magana niyya yan wa mas'ala ta niyya musan menene niyya niyya wani aiki ne na zuciya ana kama bawa na masarar iya cewa inna mal'amal bin niyyat wani malakulmi malakulmi manawa kowane aiki iya tare da niyyar shi za ka zo ka ɗauko ruwa ka yi wanka da mai wanka don ya ji daɗi da mai wanka na ibada duka wanka aka yi don in ka zo ka baka bata ka ce na zo niyyar wanka na jin daɗi ya ga waɗi to na haka kenan wannan niyya da ka zo da ita idan wanka ne na jin daɗi shi ne niyyarka idan wanka ne ka zo na ibada na ibada na janaba ne ko na haila ko nifasin haihuwa kenan wannan niyya aikin zuciya ne na kenan zuciya kuwa bata bukata sai kai lafazi sai kai lafazi nan na kwarki na magana yau dan wake ce mun to mana ya aka yi an ce ba a bukata lafazin niyya ya ji kuma na yi cewa labbaka lahu muhajjal a labbaka manja akwai magana na nawaitul hajji magana talbiya daban magana niyya daban mai aikin hajji ko umara lokacin da ya je miƙati niyya ce a ran shi ta mi ta aikin hajji ko umara wannan niyya dama aikin zuci ba ita ba haɗinta da ka zo ka yi sallah duk mai ka zo yi a ranka abin da ya kaka shi da niyyar ka ka zo aikin umara to ya aka shar'anta a nan ana so a kama sunan hajji Allah na amsa maka kira na umara ko haji daban ne a nan ne kaɗai ma ake kaso na ibada a gama tare da niyya shi ma anan yi niyya a zuciya to kun labbai ka lamu umaratan kun labbai ka lamu hajjan kaji kenan a nan nafila ta tahajjud zamu ce kiyamul layl ko salat tarawih ko azumi na labbaik abu na shirya amsa kira sai Allah na amsa ma kiran kana umara ko kira da yana hina hodi kenan akan haka wannan magana tambaya dai ta azumin ni azumin tasuwa kudin za ka yi niyya a ranka ko a ranki ta azumin tasuwa ko azumin nafila na wannan watan shi kenan shi ne na tasuwa azumi ba sa tsowa ta sata shawar dai azumi shida na watan shawar ko shi za a niyya kwara ba ya kayan lafazi kudin za a sa a rena niyya ka za a rena kudin shi kenan bismillah sai wannan ke tambaya malamai ina hukuncin mutanen da suke yi da mutum suna zagin shaka ya zo jama'a suke yi da shi to nan kuma kansu za su cuta don za su ɗauki ladansa ne a baka don sun giba da kai kuma sun ma yawa ƙazafi wannan kan suka cuta ko an da akwai mai nasiya masa nasiya amma wannan mai yi da mutane mai aiballe mai aibanta mutane to kan shi ne yake cutarwa don za a ɗauki ladan shi a ba wani wani ke sha iya tausayin mai yi da shi saboda tausayin shi ke saboda iya wahala shi iya ɗaukar ladan shi kyauta iya bani haka nan kanshi ne yake halakarwa inda mai sai a masa da siya
to sai wanda yake tambacewa idan za a yi bismillah ta cikin sallah ya ake
ya ta fatiya bismillahir rahmanir rahim bismillah ta cin abinci ko sha ko hawa abin hawa ko shiga gida kun bismillah ne kurum bismillah ne kurum ta ci ko sha ba ta kamar sai amince bismillah rahmanir rahim a kurin bismillah ci bismillah sha bismillah ban hawa kada ya isa amma ta sallah bismillah rahmanir rahim
to malamin da ke tambayar wai ina hukuncin shaushawa da ake a wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana annabi ya la'anci ma masu wanda aka ji aka ma shi kenan wanda bai abawa ba kawai da yin shi wanda ya ga ya tuba ga Allah kurin annabi ya hana ya la'anci bashin almusoshin ma ta su a can ana tatuwar jaki annabi ya tsinuwa ga yin haka nan lawan wanda ba mushi ba kai kai ce mun gada mu ne a muhe mun yi annabi ya hana yanzu kai musulmi ne da al'ada ce amma da mutum kaman mota ya mai categories da kaman categories mota ce kai bace ne ko to yanzu yana wurin da ya wuce yanzu ko annabi ya hana kai musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tatuwaji ko yanka huska to mota alama a huska annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam kin kai musulmi kakkai kwarin to wai wannan yake tambaye cewa wai ana iya wanka da ruwan da aka yi ɗauraya da shi kamar an wanke kaya haka wanda aka yi ɗauraya to shi dai dan uwa ana wanka da ruwa mai sunan ruwa na bai lalace ba an ce ruwan sabili ba shi ne kwadon ruwa mai sunan ruwa ba mai sunan ruwan sabili kana iya wannan da shi karantar da kan kamishin wannan wannan shi kuma tambaya ya cewa kamar ban san ko shi ne ba ta sauran ruwa wanda aka yi wanka na juma'a da shi a iya yin ɗahara da shi inda yana yin ruwan za a kwaye ko za a ɗahara shi yawan gani ba ɗahara za a iya da shi tabbas shi ne kama wancan ɗahara kiran kama ruwa za a iya da shi ta sai wannan yake tambaya shi kuma cewa wai suna jarraba suna wai wata addu'a za a ba su su ringa yi ban addu'a da wata musamman ta jarraba ma na addu'a ta amsa addu'a kurum ka kira Allah sunan shi ka kira Allah da sunayen da ya ce a kiraye shi kuma ka ɗauki lokacin amsa addu'a misali annabi ya sharaɗin amsa addu'a wa annabi salati wa annabi salati bale na zaka na ibrahim shi zaka yi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakata ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ko da cin sibobin shi dai na ibrahimiya kai dai zuwa goma kuma da cin sunan Allah ko adalum da manzan da ke cewa shugaban addu'a cikin sunan tirmidhi iya cewa babu wani musulmi da zai roki Allah da wannan addu'a Allah ya biya mishi irin wannan addu'a misali ga addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin man kama annabi salati kurin kada kun kai ta ba ma kaga ilga ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai kai kai Allah ka ban kaza Allah ka ban jaraba Allah da abin da kake so dai ba yanke bai kaza bane kuma menene ka roki Allah irin tashi cikin dare ka halaka cikin dare manzo annabi ya ce wannan addu'ar don da hulka cikin dare karanta ta da abin da Allah zai bashi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma ghfirli annabi don da kanta wannan addu'a in tashi in sallah Allah zai amsa an addu'a Allah zai amsa an wannan ga lokacin mai zuwa wannan yake tambaya cewa mutumin da yake barin shafa'i da wuturi har ya kai wasu sallah asuba ya yi kai da lokacin sahur ya yi ba asuba ba lokacin asaba in yi da gangam ya wuce amma lokacin sauro ya yi in ka iya in wala kai mugu wanda bai yi gaba wannan kuma ya asara amma ba ta ba musulmi da wannan cewa bai ta da ruwa cewa bai ta da mu ba ta inganta ba cewa da bai wuce bai ta da ruwa ba ta inganta ba amma dai yalla ya asara kuma babba in wala kai mugu ba sai ta mace kare goma ban kare goma Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa duka masu bukatun Allah ta'ala biya bukatun duka dan kai gaba daya da masu zai ba da numa wasu jaraba duka bukatun Allah biya gaba daya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته